عباده الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميد ashirin sha bakwai ga watan jumadal ashir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari daidai za mu tashi darasi na ɗari da ɗaya a wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad da babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari rahimahullahu ta'ala za mu tafi darasi na 102 daidai 101 daidai babi na 496 hadisi na 1073 inda malami yake babun idza sallama ar-rajulu ala ar-rajuli fi baiti babin da yake magana akan cewa idan mutum yayi sallama ga mutum a gidansa kaje gidansa kai masa sallama to shine zai yi magana a kai قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن مروان بن عثمان مروان ابن عثمان shi wannan sa'id bin abi hilal din a karni na biyu tsakiyar sayar su shekara ta ɗari da arba'in da da tara a daidai wannan lokacin ya rasu sannan عن مروان بن عثمان عن عبيد بن حنين أخبره عن أبي موسى قال استأذنت على عمر yace na nemi izinin zan shiga gurin sai na Umar Allah ya kara masa yadda walam yu'zalli bai bani dama ba salatan hafi da ne haka sau uku ba adibarsu sai na juya baya ba arsala ilayya sai aika mu fa kale ya abdullah ya kai abdullah istadda alayka an ta jika ya babi me yasa ne ka da zaka zo wato um ko kuma wato abin da yayi ma wahala ne ka shiga damuwa ne ka tsaya kawai a kofar gida na ka jira ni wato kamar mutum ya zo ya ce jira na kawai yanzu sai ya zama matsala a hausa to shi ne ya tambaye ka haka sai lam ka sani annan nasa kazalika yastaddu alaihim an yahtadidu ala babi haka mutane suke sai mutum ya zo neman ka kuma sai ya ce wai ya kota alhali wata kila ba ku yi da shi zai zo ba kun bai da ku yawa ba ku yi da mutum zai zo bai zo ya ce ya ki fitowa mutum ya je wa gida karfe bakwai wata kila barci ma kake a wannan lokacin kuma ya rika nisa cewa na je bai fito ba sai sha daya Allah ce ka zo ba idan yace ka zo wannan shine wata magana daban amma wanda bai ce a zo ba aka zo kaga da wannan sai kai kanka wata yila al'adarsa baya fitowa sai karfe jaji ko abin da ya kama da haka to shine yake tuna ba kamar yana ga man anan ne malamai suke cewa wannan shi yake nuna ɗabi'ar mutane idan mutum ba ku yi da shi za ka zo ba ka ji to ka kai man korafi dan ka je kai jira kai jira amma in yace ka zo karfe 10 ka zo gowa bai fito waje sha biyu kana da maka yi magana an fahimta da kyau ko yawa to sai yace istadda alayka an ka hadisa ala babi yace eh lam to ka sani annan nasa kazalika istadda alayka an ya tabitu ala babi ka haka mutane suke zo su kahu kawai zawarin sun zo sun tsaya ba kofar gida suna ta jira fakultu sai nake balista azantu alayka salatan sai ke riji ai kuma na na nemi izinin zan shigo asa uku baka bani amsa ba falami udalli bi bani izini ba farajatu shi ta najiya wa kunna umaru bi zalik to ga gurin da za a tattauna yace kuma an umarce mu da haka fakala sai yace min man sani ila hada ai na kaji wannan waye ga yama kaga nan alamari zai tashi kenan wa ya gaya maka wannan maganar da kake faɗa to fa kunti sai nake samitu min annabi sallallahu alaihi wasallam na ji daga annabi alaihi salatu wasallam fa kale yace atani ita min annabi sallallahu alaihi wasallam ma lam nasma kai yanzu ka ji abin da mu ba mu ji ba daga annabi kana da abin da ka ji mu ba mu ji ki ba ai kaga akwai wani daga cikin ko Khalid bin Walid ko wani sa ai ya taba ga ya sai na Umar yace da ya dauko magana yace ya za ka zo ka ce ka yace kwarai ba haka annabi ya faɗa da yake so ya ban martani sai yace lokacin da annabi ya gaya mana kana bakin makawatar baki a kana da bagaruwa kaga wato abun wato sai ya taba yace san da aka yamma kana kankan aje da bagaruwa ka buko muna mun muna daukar karatu to sai yace um la in lam ta'ti inna lillahi wa inna ilaihi la in lam ta'tini ala hada bayyinatin yace wallahi in baka zo min da akan wannan abin da ka faɗa maka zo min da shaida ba in har baka zo da shaida ba idan har baka zo min da shaida ba la aj'alan naka nakalan sai na hora ka shine la aj'alan naka nakalan lalle sai na hukunta ka yace fa qaratu hatta ataitu nafaran min al-ansar na fito a sai da naje cikin wata tawaga wasu mutane daga cikin mutanen Madina Jinusan suna zaune fil masjid a masallaci fa sa'altu na tambaye su fa kalu sai suka ce awa shukku fi hada ahad yanzu wannan akwai wanda yake inkari yake shakka ma akan annabi ya faɗi cewa a nemi izinin ka uku in za a shiga gida suna mamaki a ce kowa ma wato kowa ma ya san hadisin amma wane ma zai ce bai sani ba maganar su kenan akwai wanda yake kokonto ba ka bar tu ma kana Umar yace na kwashe labari na ga musu ne sai na Umar yace fa kalu je suka ce la yaqumu ma haka illa asgaruna to da bure ai ba wanda zai je ba ka amsa ba in ba wanda yafi kowa karancin shekarun mu ba wanda yafi kowa kankantar shekaru shi zai je faɗa fa kama ma'i Abu Sa'id al-Khudri yace sai Abu Sa'id al-Khudri ya ji wani au Abu Mas'ud al-Ansari ko kuma Abu Mas'ud al-Ansari amma kuma magana da tafi inganci duk malamai sun hada kan cewa Abu Sa'id al-Khudri shi ne an gane ko har ana mamakin ya aka yi Imam al-Humam ko Humam ya samu wahabi dan shi ne ka wannan wahabin kawai duk sauran malamai sun ce Abu Sa'id al-Khudri ba wai wannan da ya faɗa ba Abu Mas'ud al-Ansari ba shi bane to me faru sai ce فقال سيدي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من فتو تعالى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد سعد بن عبادة لو كتا أنه لا يقول سعد ابن عبادة سنة جبوان وتقبيلة ايه خجرة بارك الله فيك shugaban Khazraj Sa'ad bin Mu'adh shine shugaban Aus ko wanda aka ce istazza arshu rahmani li mawt Sa'ad bin Mu'adh to wannan shi shugaban Khazraj shi kuma wanda yana da abun mamaki ta jin ubada din nan kaga sunan mahaifiyarsa amra ita ma zahabiya ce wanda ta rasu a shekara ta biyar sannan ya ji akaba al'akaba da aka yi duk wannan fa profile ne yake cika in kuka ji ana faɗan wannan cewa ya ji akaba kai sannan kuma ya je tabai sun kawo magana cewa ya je badar ba ya je yakin badar sannan mutum ne da Allah ya maka kwakwalwa yana da ilimi don ya sai a lokacin yana rubutu da larabci wannan kuma wata daraja ce da ba kowa da yake yi an gane sannan kwararre ne wajen harbi da kibiya kaga mai yaki ne kenan dan ana cewa da shi alkani eh dan an san shi mutum ne mai jarumta an fahimta da kyau ko yawwa mutum ne mai jarumtar da ke kwarai da gaske sannan da shi da mahaifinsa da kakan duk mutane ne masu karamci suna da karamcin da shi an san su da wannan don cewa aka yi kusan kullum kwatanniyarsu ta abinci kulansu ta abinci kullum sai sun kai gida annaba alaihi salatu wasalam saboda yadda ba ta rabu da yi wa mutane hidima sauran mutane hidima kowa yana daukan mutum daya a halin suffa ya je ya ciyar da shi amma shi mutum tamanin yake cewa ku zo mu tafi gidana tamanin yake biwa ya je ya ciyar da su abinci kaga ta addinin ubada ke yana da abubuwa kwarai da gaske shi ta yadda mutane suke san sa lokacin da aka zo bayan sai na abubakar ya rasu ya nuna sha'awar shi ma yana so ya zama khalifa to kaga wannan mutum ne irin wannan abun ai za ga za a so shi ko to duk da haka amma sai kuma ba a zaɓe shi ba sai aka zaɓi sai na umar saboda zaɓin Allah ne to sai abin ya dan dame sai dai na zuwa fada baya zuwa shi bai zo yayi mubaya'a ba amma kuma baya adawa da duk abin da aka bada umarni yana yi shi ne wajen haka sai da umar ya san matsayin sa ya san waye suka hada a hanya suna tawowa khalifa ya zo da mutane da yawa yana ganin sa sai yace a matsa khalifa zai wuce sai yace abun ma bayan kuma ban samu ba har da sai an rika biyo ni hanya sai je kawai sai na umar sai jin labari yayi ya tattara matarsa da ‘ya'yansa zai bagari sai na wuri ce a je a gaya masa da matarsa ne da kayansa zai iya tafiya amma ‘ya'ya ba nasa bane namu ne kuma haka aka yi hakan ya yi ya bar ‘ya'yan suka bagara suka koma can wani guri to shi ne da ƙarshe ƙarshen rayuwarsa abin da ake faɗa cewa ya koma can dimasta sai zamto sanadiyar rasuwar da ana ba wasu na magana cewa gaban mutu wani miciji ya kashe za ku ana magana wanda da ya buge wani miciji ana magana tsakanin buge mucijin da shi ba san wanda ya riga mutuwa ba saboda haka sanadiyar mutuwar sa kenan miciji ne ya tsare shi cewa haka aljani ne ya shiga ta miciji ya raɗi shi bai sani ba shi ta addinin ubada saboda haka abu shi ne ake cewa aljanu ne suka kashe aljanu amma ta hanyar mutunci a shekara ta sha biyar bayan hijira wasu kuma sun yi wata magana amma dai akwai kisa doguwa a cikin abu dawud ya kawo ta da imamu ahmad ibn hanbal shi ne sa'ad ibn ubada din an gane ko na'am to shi ne yake cewa hatta a tawo har sai da zo gurin sa fa sallama yi man sallama fa lam yuzallahu ku fahimta da kyau an hada muku labari biyu labarin Abu Sa'id al-Khudri da kuma yanzu annabi ya je gidan Abu Sa'ad bin Ubada bai da lafiya dan ya ganji shi sai sallama kun ji labarin biyu ne ko mun gama da wancan wannan shi wancan kun sanya aka kare yawa ثم سلم الثانية النبي يقوم سلم biyu. ثم الثالثة يقوم التأكو فلم يزل له باباش إذني با فقال جيسي قبينا ما علينا annabi ya ce to mun sauke nauyin da yake kanmu shike mun sauke nauyin da yake kanmu sun mara da ga ne biya fa adraka huta ta a je yana jin su sai ya fito fa kale ya ya rasulullah ya ma ikin Allah wanda bi ba saka bil haqqi la ranti da wanda ya aiko ka da gaske ma sallamta min mara illa wa ana asma'u ba kai sallama ko ɗaya bari sallamomin da kai gaba ɗayan su ina ji wa aruddu alayka ina mayar ma da amsa kun ji saboda yana da sai ta jin murya Allah sai yake amsa a hankali assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ce wa alaikum assalam kaga ba bai ji to yana so annabi ya tsaye mai tawa walakin ahbabtu an tukira min assalami alayhi yace abinda nake so ina so ka tsaye mai da mun sallama ne shi sa wa ala ahli baiti da mutan gidan mu annabi ya zo ya addu'a yake abinda Allah ya tabbata a kanku ai za ku so kuma faɗa to shi abin da yasa yayi shiru kasa kasa da murya kenan fa kala abu musa abu musa al-ash'ari yace wallahi na rantsi da Allah in kuntu la aminan ala hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni amintacce ne dangane da hadisi annabi alaihi salatu wasallam fa kala ji ji ajali ji haka ne walakin abaftu an astabtu yace sai dai ina zo tabbatar ne ba wai yadda ne babba shi sa kaga nayi wannan bidiyo da tabbuci ba laifi ba ne an fahimta da kyau ko yawwa wannan yana da kyau mu fahimce shi da kyau na'am na'am birwa bin hunay bin ubaydin ko bin hunay abin da nake so in ji misali ne ya rubuta a naku ana ubaida bin ubaidi bin umairi ba ji bane daidai gaskiya gashi nan kamar yadda mara albani ya kawo a sayyul adabul mufrad yana cewa haka ya zo a nuskatul jilani shi malin jilani din sai ce yace amma a daba ta ɗan abu mazabar abu a ne ba din to ɗan ahala yace ba haka bane an gane duk da cewa wannan din ita ce tabbatacciya wannan da ta zo a naku akwai ta amma wannan ta fi tabbata eh bina hunaini ta fi tabbata kai ma na ga ne ko yawwa kaga abin da malam albani ya faɗa ke yace duk da akwai tabakokin da zaka an za wata bina umai din amma wannan ita ce tabbatacciya bina hunaini din yawwa babu du'a rajul ibnuhu babu da yake magana akan idan ka tura a kira mutum to ka ce ya shigo in yazo amma duk da cewa wani lokacin wato malamin suka ce yana da alaka da al'adar mutumin ko mutanen idan ka ce je ka kira mun wani abin da ake so a gaya ma idan ya zo ba sai ya ce in shigo ba tun da kai ka tura ya zo kiransa da kake aiki ne izinin shine abin da babu yake magana sai dai ka ga al'adar ta in ka rutu za ka jira shi da wasu wani sai ce ai duk da haka ma za a bambance idan mutum ya jura a kira min bakaniki da ka zo ka shiga wa mutum gida a matsayin kenan bakaniki ba zai yi ba tela zai shiga gida shi ma amma likita ba in mai gida yake ya zo wannan ana buƙatar sa shi ma watakila idan ba ya fito ba mai mai gidan ne a kwanci ya danganta kawai tunda yanayi ya canza sai an duba yanayi yawwa قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الأهوج عن عبد الله قال إذا دعي الرجل فقد أذن له إذا أخي كلام في أنباك إذن قال حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي راجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إذا أخي كلام ينكو a wajen ruwayar ina da alin mun wuce shi a baya ta walima sai ce faja ma rasuli sai ya dawo tare da aikin fa huwa izinu to shine izinin dan aikin da aka tura kuka taho tare ne to shine izinin قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمه عن حبيب وهشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال rasulun rajuli ila rajuli ibnuhu aika wato mutum ya aika dan aike zuwa ga wani to shine izinin ta ba shi izini kala hadathana Musa bin Isma'il kala hadathana Abdul Wahid kala hadathana Azim kala hadathana Muhammad an Abi al-Alaniya Abu al-Alaniya sunansa Muslim shi malami ne wanda yake fika sai dai Imam Nasa'i ya ce wato kuskure ne an gane ko yawwa na cewa a ce masu fika da ne ni jibe wata kaji ba kala a sai zuwa ba su aidin da kudi ni ba sallamtu na je gurin abu da aidin da kudi ni ba masu sallama ba na mi uzalli bai ba ni jini ba sun ma sallamtu sannan na kuma sallama ba na mi uzalli bai ba ni jini ba sun ma sallamtu salisa na yi sallama karo na uku فرفعت صوتي نتج مريتا وقلت لك السلام عليكم يا أهل الدار abinci Allah ya tabbata a gare ku ya ku mutan gidan nan falam yuzalli bai bani izini ba fata na aitu na iyadan fa ta'ati yace sai na yunkura gefe sai na zauna ta samu gefe guda ne zama na sai ya fata na aitu fa ta'ati fa kana da ilayya ya fito zuwa gare ni a wata ruwayar alayya ko alayya ko alayya duk ɗaya ne ba matsala fakara da ilayya gulamun sai wani yaro ya fito zuwa gare ni fakara ne sai uru kulka shigo bada dan su sai na shigo fakara ni Abu Sa'id sai Abu Sa'id ne kudi ya ce amma in naka laujitta lam yuzalla ke ce wallahi da ka kara ta hudu ba za mu baka izini ba kaji ba da ka kara sallama ta hudu to da wala mu ce ka shigo wata ne ka bani domin ka saba wa sunna eh shi abin da zai kaba mu hujja kenan ya saba wa sunna ba ta an tuwa an lauya yace sai neman tambaya akan wato gorori ya zai zama in gora mala hari gorori za a ce gorori gora kuma ba saboda haka gora da yawa ne ta ɗiban ruwa ita ce wannan to shi ne sai ne tambaya a kan irin wannan gorar da suke yi suna sima zabibi a ciki ya zama giya falam ajalu an shay'in illa qala haramun yace ba abin da na tambaye shi a wannan ranar ba sai sai da yace da ni haramun ne cewa mutum ya samu wannan gorar ya tsuma abu a cikin ne halaccin da yake haramun kace duk abin da na tambaye shi a ranar sai da yake haramun ne ta ta altu wa anil jaffi har sai da ne mai tambaya akan aljaffu ita ma shi ma majibi ne amma na fata kamar sarka kato amma kato sai a daure bakin sa shi daure bakin sa ko ko mu take ce ma ko me haka da hausa to irin wannan ne an fahimta da kyau ko yawwa fakane sai ce haramun fakane muhammad sai muhammad wanne ibn siri muhammad bin siri yace yutar mazu yace zuwa ala rasi adamun fayukau shi kenan adamun zai zama to shi ne daidai saboda ba da yake nufi adamun zai zama ko idmun yutar mazu ala rasi admun fayukau fasarar da yake muku yi fasarar aljafu sai yake ana samun saman wannan talkar ko wannan jakar mazubin sai a ɗaure ni ma kuma haka nace muku ana ɗaure saman sa fata ce mazubi ne na fata amma ana ɗaure saman sa babun kai sai ya komo inda alba babun da yake magana akan cewa yaya za a tsaya a kofar gidan mutane ya za a tsaya idan ka zo sallama da mutum a ina za ka tsaya shi ne zai faɗa duk da kun san su a wannan farko ba sa kofa ba a kofa a gida shi za lokacin da kari muna abiwa kan yana gwamna sai aka zo ga ya sai na umar ya sa kofa a gidansa kofa ba normal kofa sai sai na umar ya ce wa amru bin maslama ka je daji ka yi itace idan ka je ka kunna wa kofar wuta haka yake dai ka je daji ka yi itace ka kunna mata wuta idan an zo neman sa yana gona sai an sai an ta bugawa kenan wato wai idan kai wato jagora ne na mutane ba a bukatar a zo neman ka a ce sai an bu protocol ai shi ne kaga tsarin wancan tsarin kenan malam haka yayo ya ɗauko ya je daji ya wuce sai yana zuwa gobe gidan ya kunna mata wuta ta kone kurmus yana mutuwa yace wannan aikin sai na umar ne ya turo ai yace ba komai yana gani yace wallahi wannan aikin amirul mu'minin ne shikenan aka wuce gurin hawa malam ai sahaban nasu ba kenan sunan eh رجل يجي تو كاغني قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن عبد الرحمن اليحسبي قال حدثني عبد الله بن بسر وانا عبد الله بن بسر بن yana cikin mutanen da annabi alaihi salatu wassalam shi Muhammad bin Abdulrahman bin Waladi Oji Abdullahi bin Busir ana ce masa Abu Busir shine wanda Annabi ya dora masa hannu a ka yace za ka rayu yace masa za ka wato za ka rayuwa sai in shi hadal gulam karna wannan bawan Allah sai ya wannan yaron sai ya sai ya yi shekaru a duniya karni guda ne sai dai ne kar dari ya mutu haka Annabi ya gaya mana sai dai ne kar dari dan da ya tambaya yake zai rayu karni yace karni kar menene kuma karni zai ce ni aka sana kuma zai da ya tsarin sa ne mutu ba Allah to kuma ya rasu ne a shekara ta 88 yana shekara casa'in da hudu shi ne dai tsarin aiki dama approximation ake magana in kawo da casa'in ka tafi za ku ga ana magana shekara annabi da muka biya jawahirul muhammadiyya wata ruwaya da zo ta ce ya shekara sittin wata ce sittin da uku ko to ai wannan kawai a wanda ce littafi in dai abu bai kai ɗari ba sai su rago shi kasa wasu kuma su kara shi gaba to yi ba wani labari kuma lokacin da ya rasu ya irin mutuwar kudi annan ne yana alwala sai ya fadi mutu kusa ko wanda kamar jiyan na ga wasu a karatu muna karatu cewa ko wani ba Allah in dai kullum addu'a sai ne Allah ya saka da mu wahala mu wahala kuma ba da cewa bai can ba shine abin da yake nufi Allah ya sa in ya tashi mutuwa ba sai ya wahala da iyalinsa ba da sauran mutane kuma haka ba wahala yanzu dan lokaci kankani ya fadi ya mutu Allah ya amsa shine nake gaya musu Muhammad ibn Ali al-Jamma malamin Huzaifi ma Huzaifi alimin al-Qur'ani na Madina shi yake kwaikwaya sai ne shekara 98 ya bar duniya kuma har yake shekara 98 ta zai yana driving yana jan mota har yake shekara 98 ba inda baya zuwa a mota komai kuma dan baiwa ne komai ya iya mutafanni ne ne to shine ana majalisi a zaune can bayan mutane na baya shi yana zaune a gaba sai aka ji yana ahlan wa sahlan wa marhaban yana haka da hannu kankace ne wannan kawai sai aka ji ya kalmar shahada ashhadu an la ilaha kawai ya kwanta shi ne ya mutu kaga zuwa yake wa ahlan wa sahlan wa marhaban to malamin su malamin su hujjaji ne duk shek zarba malamin su ne wa ma zalika ala Allah bi aziz to kaga yana alwala bawan Allah Abdullahi bin Abusa ya rasu yana da dan dan uwa Adiya mahaifinsa da dan uwansa duk gaba ɗayan su sabai ne wannan ma bai wace gaskiya sosai to shi ne yake cewa haddasani Abdullahi bin Busir sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Busir ya zantar da ni sahabin annabi ne annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idan a ta baban idan annabi ya je kofa kofar gidan mutane yuridu an yasta'dina yana so ya nemi izini ya shiga gidan lam yastakbalu baya kallo ne yasa saboda ba sa sa kofa kai yanzu idan ka zo kofar arfa take ka ga ba laifi bane dan ka fuskance da don ba za ka kowa ba domin ka tsaya daga nan yanzu ga kofa kana ta haka ba laifi bane amma wani lokacin da wahala kai mashaka amma ka tsaya sosai ka yi babu laifi da yaminan wace malam kun gani sai annabi ya koma dama ko abu domin kar a leka bai da udina lahu idan ba shi jini ya shiga wani lan sarafa in ba haka ba sai juya babun idan ta azana fa qala hatta akhruj aina yaqud babun da yake magana akan cewa idan ka nemi izini aka ce ka jira da fito to ina za ka zauna ina za ka nemi guri ka zauna kaga wai za kila la kumurji au wani kila la kumurji au farji au wa haka Allah ma yake a nur ko cewa haka ce ku dawo ku koma a ce akwai wannan tsarin musulunci kaje gurin mutum ya ce ba yau ba tunda ba ku yi ba قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ابن شريح عبد الرحمن بن ابن شريح الواكدي ba to sai yake cewa annahu jami'a wahid bin abdullahi al-mu'ajiri wanda ya rasu a shekara ta 137 ya kuli yana cewa haddathani Abdurrahman bin Muawiya bin Hudaijin ibn Hudaijin shi kuma ya rasu a shekara ta 95 bayan hijira an abihi daga mahaifinsa shi ma a shekara ta shi kuma shekara ta 52 ya rasu shi wannan Na'am, sale yake kadimtu ala Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu. Na je gurin sai na Umar Allah ya kara masa yadda fa ta azantu alaihi na nemi izinin sa. fakaluli sai suka ce da ni makanaka a ta ya faru da ilaika zauna samu guri ka zauna har ya fito zuwa gare ka baka hatu kariban min babi sai na zauna a kusa da kofarsa kale yace baka raje ilayya ya fito zuwa gare ni fa da abi ma in yace a ka ruwa fa tawadda ya alwala thumma wazaha ala kuffai sannan sai ya ba akan hukunsa fa kullu sai nace ya amiral mu'minin ya kai amirul mu'minin wannan jafa akan hukun ko zaba da ɗaya ne kamar da jawalin dinin tsasiri ya yi bayani akan almasu wa aljawar bai ko wata ku ga da sauran malamai ma da suke rubutu a kai zaba ko in dai zaba ya haura idan sa hukuncin su ɗaya da kofi idan ka yi alwala ka saka da to za in ka kari in dai ba jaraba ce ta kama mutum ba kawai kare jabari a kai musamman yanzu lokacin sanyin nan ta ga yanzu ana ta yi amma hukuncin da sai kayi alwala an fahimta da kyau ko yawwa amin bauli idan mutum bawali ya kama shi ne ya je ya fito zai jaba a kan bauli a kan hofi kare yake min albauli aw min gairi da bawali da bayan gida ma da waninsa in dai ba jaraba ce ta kama mutum ba kawai jabari ta yi mazaunin gida sallah biyar aka ce ko wanda yake masa biyu sallah sha biyar shi kenan hajji zai wahala ce ba kai wanka duk da dai na za a gwanda ba ta wanka an sanyi ya zo ko akwai wani abokin mu da na sani shekarun ba shi a shi sanyi ya zo zai tashi da wanka ba tashi amma ya aure yanzu ba zan yi ko yana wankan ko ba ya roho kaga ai dole ba a yi kuma shi rashin wanka ma ai yana sa jikin mutum ya ta kai sanyi kuma ya fi yawa ma ga wanda bai wanka ba ya fi yawa amma din da ka samu ruwan tumi ne kan tumi kai wanka da shi ka shafa mai to za ka ji ka fara samun sauki an gane ko to wannan shi ne kaga kaga matsalar yanzu wanda bai san hukuncin shaba a kan hufi ba zai kayyada kowa kwa ganin malamai a facebook ne za ga wani kamar da wani yaro daga ya rubuta ya ce mutum ko saukar wato ko saukar islamiyya su ba idiji ba amma yana bada fatawa a facebook ba haka ake ba kawai an ga wani ya yi wani abu kawai sai a ce kaza ka ai gaskiya ne da cikin matsalolin mu da waya kenan wallahi ta ka mana matsaloli da yawa Allah ya sauke babu ƙuri'ul babi ko ƙuri'ul babi babin da yake magana a kan yadda za a kwankwasa ƙofar shi kansa kwankwasa ƙofar ba ta ake ka ɗau gudu ba sai buga wa mutum ba ta akwai bugun ƙofar da zai ka ɗauka mutuwa a kai wallahi wani bugun ƙofar ka ji ɗauka za ka yi wani tashi hankali ne faru ko wani abu ne yake faruwa a gidanka baka sani ba dan za ka mutu a burkice zai taso da shi ne za a gaya ma yaya ake buga ƙofar ba ba wai da ka ake buga ta ba قال حدثنا مالك بن اسماعيل ابن درهم كده قال حدثنا المطلب ابن زياد shi wannan ya rasa shekara ta ɗari tamanin da biyar bayan hijira kala yace kala malik an abawa ban nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil azafir ko gogo annabi alaihi salatu wasallam sun kasance ana kwankwasa shi ne da kan yan yatsu malamai suke bayani a nan nisa aka ce ni tauqirihi sallallahu alaihi wasallam Oke ni ma tsallake ne kala hadasana Abubakar bin Abdullahi al-Asfahani shi ne yawa an Muhammad bin Malik ibn al-Muntasir Muhammad ibn Malik ibn al-Muntasir shine da hudu ko law yawa an Anas bin Malik anna abwab an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil azabir ko bubu annabi alaihi salatu wasallam ana kwankwasa shi ne da wato da kan farki haka shine malamin suka ce saboda ni aka ce saboda girmama annabi alaihi salatu wasallam kan farki haka za a zo haka shine ai haka kai yan yatsun kowa shi ne kan farcewa haka in aka zo ba za a hannu za a yi haka ba aka ce suka ce saboda girmama shi sallallahu alaihi wa sallam tawqiran wa ijlalan lahu haka ce wane mutum amma kaga ai kaga wannan an gaya ma dalili ne domin annabi alaihi salatu wasalam gidan ka suka je kwankwasa amma idan ka je gidan wani da in gura kai ta bugawa da kan farce wani ba sai kwana ba musamman kuma su an gaya ma yadda yawanci za ga dakunan mata annabi alaihi salatu wasalam ba ciki da fado bane ko ka ga aka zama kofar kamar wanda yake a cikin shagon ne yanzu in ka zo ka gwada iya shagon zai iya ji in ba noise pollution haka ne amma wanda yake a can cikin gidan ka buga mace zai ji shi ne aka ce shi ijilalan wa tafsiran lahu suke yi kai kuma sai ka duba iya bukata ka amma kar ka dau dutse kai ta buga wa mutane shi za wasu tura suke yin bel sai a sa a saka me yake kiransa bel din nan da an je ka danna ko dan wani karfe wasu suna sa karfe da ake bubbuga da shi ya danganta da bukata amma kar ka yi bugun da zai zaka jawo da mutane hankali dan wani zai dau dutse wasu a can ciki suke wallahi in baka yi dau dutse ga kewa ba za su ji ba eh shi ne abin da nake faɗa iya bukata ka za ka yi eh iya bukata ka za ka yi saboda haka akwai wanda in ba dutsen ka za ba za a ji saboda suna san akasal madina ba ma sa jin me ake yi na'am eh ka gani shi ne yayi misalin da ne kamar yana magana in kana kusa da mutum ba za ka yi masa bugun da zai tayar mata hankali ba amma in yana nesa sai ka iya bukata amma yanzu ma da ake da waya in kana da waya ita ce ta komai sallama ba da wuri za ka gaya masa cewa gashi kana kofar gida kuma yawanci ba haka ake yin kalwa ka ce gada kofar gida ba da ka buga ba ya fi ma sauki shi za a yau dan ake bukulu ba a wasu komai yau da an haka ake ka yana ba ka tilai ko kwabo ko yau wato amma yanzu ka ba mai aikin ka ga waya nan za ka aiki a banka babu ni da kala wala min yatta azami babu da yake magana akan mutum da ya shigo ba gida ba a ce ya shigo ba قال حدثنا ابو عاصم واخبرني بعضه عنه ابو عاصم بن علي yace na manta wani sashi daga hadisin wanda ya koyar da ni ya fahimtar da ni hadisin shine abu Hafs bin Ali قال ابن جريج اخبرنا قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان ان عمرو بن عبد الله بن صفوان shine aiko عمرو بن عبد الله بن صفوان haka ya rubuta na ku yawa akbarahu anna kilda ibnu hanbal ya ba shi labarin cewa kilda dan hanbal wannan amru bin abdullahi bin sabuwar su ne mutanen da aka ce kaga mutanen gida ne masu karam cewa aka yi idan watan shawwal ya kama su suka tsora su kunya saboda alhazai ba sa sauke ta sai ɗaya ga watan muharram kwarai kuwa in dai ɗaya ga watan shawwal ya kama to su da sauki kago sai sun yi wata uku suna ciyar da mutane kyauta wata uku sir shawwal zulqa'ada zulhijja farkon wannan malam suke cewa sai ke gwamnati an gaba aikin haji mutane ne masu karamcin gaske akbarahu ya ba shi labari cewa anna kinda bin hanbal akbarahu kinda dan hanbal ya ba shi labari shi ne dan uwansa sufwan da ummi an gane ko kawunsa ne kawun zabuwan din ne to me faru cewa anna zabuwan bin umayya ba da wuri da nabi sallallahu alaihi wasallam fil fath bi labani kunji zabuwan ibnu wato umayya ya aika shi zuwa ga annabi alaihi wasallam a fatahu makka ya aika masa da nono kindirmo mai kyau yace a kai masa wasu kuma suka ce irin madara wanda aka tatsu sabuwar tatsa ita aka kai masa wanda ake yin ciki da ita ita aka kai masa wasu dayakan da ɗan ƙaramin sagu matashi wanda ya bi wata shida zuwa bakwai kaga kashi har kashin za a ciko naman karaman dabba domin sun sa annabi yana son naman karaman dabba shine jidaya ana cewa jidaya ko a ce jidaya duka lugar ta zo da haka an gane ko wasu kuma suka ce a hidaya shi ne karamar barewa matakiya ita ma dai ana cikin ai karamar dabbar namiji ko mace eh, wata shi da ko bakwai sai annabi ya- suka aika wa annabi da wannan nonon da wannan ka ku ai guziri ne wa kazabi da mabukuta kaza shine wasu ke cewa furut shine irin su kankana gurji da sauransu kayan marmari shine dagabi قال أبو عازم يعني البقل في كيلانكوا مبن كتاكلا البقل والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الوادي النبي عليه الصلاة والسلام ينا كان كوالي كان كنشدو ولم أسلم ولم أستعد يتي بما سلم أبو بن نمي جنبا هنا ما عند الجاهل فقال يجي إنجي فقل السلام عليكم النبي يجي كوبا كتي السلام عليكم أحد قل in shigo ka jin da kyauta ya kawo annabi ana ya gaya mau gaskiya ba haka ake so kan wani ya zo yana zuwa da ya ce ai um, wato um, um, da kayan kawo ka ce to ba komai zauna ko wani da wani da ake gaya min shi irin mufti na misira ko wani ne aka ba shi labarin cewa ya yi wa karansa ya mutu da ya masalla sai mafi misira ya ce ya kaburta shi wannan mai kudin da ya ji labari sai ya sa a zo da malam aka zo da shi aka zauna ya fito sai ce dama karan nan ne da zai mutu sai ya wasiya ya ce harba dukiyarsa gida uku kashi daya a gina masallaci da ita kashi na biyu a ba muftil am na wannan garin kuma shi ne kashi na uku sai da kaga maimaita mana wasiyar bawan Allah ne kun ji madawa wai bawan Allah maimaita wanda na ta kasa yake so a kuma sai yake alhaji dan da ka maimaita wasiyar bawan Allah ne bayan ta ce wanda ya wakari sallah ya yi ridda ko kuma yanzu shi ne ya ji an ce ai kashi na biyu a bawa muftila sai ce da Allah dan mai mai gosi ya bawa Allah ya manta fata wanda ya yi da cewa wanda ya yi wakari sallah ya yi ridda to ba a so mutum ya zama haka kawai ya zama wato kalkulati bai na siriya cewa fatawa za ta iya canza an kaga abin duniya wannan kaga baka ɗauki amanar da Allah ya baka ba kenan to sai yake wa zalika ba'da ma aslama safwan na fa qul assalamu alaikum ahadukul ka koma ka ce assalamu alaikum in shigo wa zalika ba'da ma aslama safwan wannan bayan safwan ya musulunta ne qala amru wa akhbarani umayya bin safwan bi hada yace umayya ibn safwan ya bani labarin haka yace kuma shi makbul ne an kinda walam yakul samitu min kinda ba mu ji ya ce ya ji daga killa ba amma jiki ne sayi ya yi ganta قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزه قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل البصر فلا اذن له in ido ya riga ya shigo gida to ba za a baki izini ba idan gidan ka ya riga sallama ka shiga gida wato abin nufi sai dai fara zai kama gida da ne ya salamu alaikum to kar ka ba shi izini domin ya aikin gama ya gama ai inna ma ju'ila al-idnu li ajal al-basar ko al-istihzam li ajal al-basar ko al-idn li ajal al-basar to an sa haka ne dan abin da ido zai gani kuma ka riga ka gani shi sa abin da malamin suke karanta cewa in za ku je ta ajiya to inda ake cewa ba laifi bane in za ku shiga gidan mutane sai an gaya musu sannan an gaya musu kuma kun shiga ba kalle kalle kuna yin ta'aziyya ku fito kana fara lissafin cewa ashe ma ashe da kuna hudu ne a gidan ba ruwanka ta gefen can ma matar sa ce amarya ce to wannan abubuwan su ne ba a so an gane ko yawa domin da ransa ba zai da ku yi wa wannan gane-ganen ba bayan ya mutu ma ku kiyaye ma albarmarsa باب إذا قال ادخل ادخل باب da yake magana akan cewa idan yazo yace da kai shigo walan yusallin bai ma sallama ba me zai faru قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرني مخلد ابن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني انا قال سمعت ابا هريره يقول اذا قال احدكم daga abu hurairu yana cewa idan yace in shigo wala min sallin bi sallama fa kulla ka ce a hatta ya tadi bil mista a ce ya zo da mukulli kullu assalam sai nace ni bi sallama kala na mu yace kwarai ko ita ce mukullin kala wa akbarana jarir an mansur an rabi'i ibn hilal kala hadathani rajulun min bani adam kaga mu ba ni kenan rajulun min bani adil amma wata ruwayar an kawo shi da sanayya cewa shine Yusuf bin Ubayd bin Umar at-Taqafi an fahimta da kyau ko yawa فقال يجي أم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا جبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يجي أعالج أعالج بأحدكم بالدين من لج ولجه yawa sai yace fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam lil jariya sai annabi yace wata baiwa a gidan ukurji fa fa quli lahu fa take ce ji quli assalamu alaikum yace assalamu alaikum ba ni shigo ba fa innahu lam ya'tini lil idan domin bai kyautata neman izini ba kana je yace fa samitu ha qabla an takhruja ilayya al jariya yace sai na ji abin da annabi ya gaya wa to ya gaya wannan jariya din kafin ma ta fito zuwa gari ne naji kun ga shine maganar mala harfi yake nuna cewa wato gidan bai da girma yarinyar gida a gaya zai kike maka za amma har ya ji kafin ta zo ma ya ji sakon da aka bata ta ga ba gida bane gidan namu na yanzu za ga sai an wani doraye musamman irin na magabatan mu za ga tsoro hudu kun san Allah akwai hikimomi ba a irin tsorayen nan da iyaye suke yi da wanda yanzu ba a yi kaga an yi tsoro hudu wanda in kai ba mu za ka iya saukarsa sannan akwai dalilai da yawa ne dama ai talauci ne janyo yanzu ba wai abin nan ba wanda kuma za a ga katangar ta yi haka katanga haka sai a sa mutum uku a goye sa a jiki duk tubali ne a jiki yanzu aka wuce gurin sai ga katon fili Soro kawai iya tsorayen iyayen mu bana da ku ya yi za a gida yanzu iya tsorayen da za ka tsoro na ɗaya da na biyu da na uku ba da haka suke yi amma yanzu daga jiragen da ana buɗewa ana hangu jikin ko ba haka ake ba yawwa Muje zuwa, fakalin da bisa lalata da Nijariya duk da ake min lokaci yayi. Hukurji faku faƙuli da ku ki fita ki ce da shi kuli salamu alaikum adkhul ya ce assalamu alaikum in shigo fa innahu lam ya'ti bi tilam to na ma biya na fa qultu assalamu alaikum adkhul sai fada fa kale yake wa alaika udkhul shigo kale yake fa dakantu fa qultu bi ayi shay'in ji'ta na shigo nace da me kazo fa kale yake lam atikum illa bi khairin ai ba na zuwa muku mun ba da alheri ba a dai kukum li ta'budullah wahdahu la sharika la na zo muku ne dan ku bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai kar ku tarayya da shi wajada'u ibadatan lata wal uzza kumar kubar bautar lata da uzza wa tasilu wa tusallu bil layli wan nahari khamsu salawat sannan kurka yin sallah dare da yini salloli guda biyar sannan wata sumu fi sanati shahara ku rika azumi a shekara wata daya azumin ramadan ke wata wudu hadal bai wannan takin na Allah a maka ne ke ku rika ziyartar sa wata agudu min mali abin ya uku fatarduha ala fuqaraikum ku rika karban dukiyoyi talakawa ku mayarwa masu kuɗi ku mayarwa talakawa zakka kenan kaga yanzu sharayul islam abubuwan musulunci guda biyar ake bayani akan su kenan kare yake fa kultu lahu sai nace da shi hal min al ilmi shay'un la ta'lamuhu kai shin abin da yake abu ilimi akwai abin da baka sani irin mutum kai bayani kai bayani yace anya da wanda yake ga ilimi kuwa kamar yadda wancan suke wa annabi Musa ko yawa kare yake laqad allama Allahu khairan Allah ya sanar da alkhairai masu yawa wa inna min al ilmi ma la ya'lamuhu illa Allah to bari in gaya muku a cikin ilimi akwai abin da ba wanda ya sani banda Allah madaukakin sarki la ya'lamuhunna illa Allah ba wanda ya san su sai Allah kaga sai kare mutu wani karatu na tauhidi kuma yanzu za a fito da shi inda aka zo maganar da ya halari da yake na cewa awwal ma yajibu 'ala al-mukallif ta'ihu imanihi da mutane yanzu suke ta gudun sa shi ne dai ko ina aka je shi ya kamata a fara tabbakawa tauhidi sai ke inna Allah indahu ilmu sa'a ku sani cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya sanya jira a tashi kiyama amma alamomin ta an gaya mana a hadisai da kuma sauran ayoyi wa yunzilu da kai Allah shi yake saukar da ruwan sama shi ma wannan fadin cewa ɗan wai zabokan ilimi ne ba wai zuwa ce su gaya ma yadda yake tsantsa ba ɗan wai zabokan yanzu zai ce insha Allah gobe za a yi ruwa amma bai ce ya gaya ma kwancikin ba bai sa kuma ya gaya ma cewa shukoki nawa ne za su amfana da wannan sannan gida nawa zai ruta shi Allah ya kore wannan ya kore kun fahimta da kyau yawwa wa ya'lamu ma fil arham Allah ya san abin da yake cikin mahaifa shi ma wannan irin wannan ake nufi duk wannan kanin ilimi ne shi ma PDD accepted day of delivery wannan ilimi ne amma bai sai gaya ma cewa wannan yaron da za a yi ba zai rayu ko ba zai rayu ba an fahimta da kyau ko sannan wannan scanning din da ake a tamamun amsi kado za a haife shi ma ko ba za a haife shi ba farin sa za a yi ko za a haife shi likita bai sani ba gani ko da jiki bai san wannan ba sannan cewa yawa sannan kuma bai sai gaya ma cewa wannan idan an haife shi ne zai zama injiniya ne ko likita ko alaramma ko kaza to wannan ilimin Allah ya kori sannan shekaru nawa zai a duniya zai amfana da al'umma ko ba zai amfana duk wa'annan aka kori babu wanda ya san wannan shine wa ya'lam ma bil arham wa ma tadri nafsu ma za taktibu gada ba wani rai da ya san me zai tsoruwar ta gobe babu wa ma tadri nafsu bi ayi arzin ta mutu sannan ba ran da ya sa a wani gari zai mutu nawa nawa akai za ga mutum yana ta rayuwa yanzu amma wata ila a misira zai mutu to saboda haka wannan biki ne shi da ya ƙara shi da inna Allah alimun khabir Allah madaukakin sarki shine masani wanda yake kwararre gwani wajen wato ba da labari akan kowane irin al'amari wannan hadisin da muka ji a na karshe bayan Bukhari Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan nasa sannan Ibn Sunni ya kawo shi a cikin amalin yawmi wal laila haka Imam Ahmad a cikin Musnad shi ma ya kawo shi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa ɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaban Allah ka shiga lamarin Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himmatana wa la tu'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين